الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacina takwas ga watan jimadal ula hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ce daidai da 22 ga watan 11 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jiboyis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna littafi wallafar babban malami imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na ɗari da bakwai. a darasin da ya gabata mun yi karatu ne a daidai gabar al'amru bil ma'arufi wa nahyi anil munkar wajibun umarni da alheri da kuma hani ga barin sharri wajibi ne illa man khifta sayfahu aw asa sai fa ga wanda kake tsoron zai cutar da kai da takobinsa ko makami ko kuma ainihin wato sandansa to mun tattauna game da wannan gaba a ƙarƙashin sharhin Sheikh Fauzanul Fauzan inda ainihin yake magana akan mas'alar ba ta kai kadai ka zama mutumin kirki bane ka zama nagartacce wannan shine awwalu ma yajibu sannan bayan ka zama nagartaccen nagartatta ka kuma ta yaɗu mana ta samu magoya baya ko ta samu mabiya sannan lokacin da baka aikata kuskure to ka yi ƙoƙari masu aikata kuskure ka ja hankalinsu su masu zama irin kamana kar mutum a waye gari ya zama kawai shi tun da baya yin shan giya baya zina baya sata baya ƙarya to shi kenan ba ruwansa da kowa ma ya je ya sha giya ba abin da ya shafe shi wannan ba tsari ba ne cikin tsarin koyarwar addinin musulunci da haka wajibi ne ka zamto kana umarta ɗan uwanka da kyakkyawan aiki kana kuma hana shi munkari wannan al'amari ne wajibi a kanka kuma haƙƙinsa ne a kanka in ba ka yi ba to ba ka sauke ba ka gaya masa ya rage ɗauka ku kai ɗauka amma in za ka iya hana shi da ƙarfi hana in ba za ka iya ba hana shi da baki in ba za ka iya ba ka ƙi abin a zuciyarka wannan duk shine dai abin da muka yi ta tattaunawa a kai za mu tashi daidai gabar da malai yake cewa amma idza lam yakun laka yadun ko qala al muallif rahimahullahu ta'ala أما إذا لم يكن لك يد وليس لك سلطة عامة ولا خاصة فإنك تنكر باللسان ما ليتي أما تينك نمسلمي النبي صلى الله عليه وسلم يا جاي مك متاكي غدا أكو دزاك بي wajen jan hankalin mutane su daina yin abin da suke na ba daidai ba matakin farko ka hana su da hannu ma'ana ka hana da ƙarfi in kana da iko misali kana da mulki a hannunka ko kuma kai uba ne kana da iko akan ‘ya'yanka ko kai miji ne kana da iko akan ainihin wato matarka ko kuma kai malami ne kana da iko akan almajiranka to wa'yannan duk za ka iya hana su munkari da ainihin wato mataki na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda kuma ba zai iya hanawa ba da matakin farko to mataki na biyu akwai nasiha akwai shawara akwai jan hankali akwai hannunka mai sanda kai akwai rahoto ma ka kai rahoton mutum inda za a magance wannan matsala inda za a hana shi yin wannan ba daidai din batun da kai baka da iko shi ma ka hana barna da hannunka da bakinka sannan mataki na ƙarshe shine ka ƙi abin a zuciyarka to sai malai ke cewa amma idza lam yakul laka yadun amma idan baka da ƙarfin hanawa da hannu wa laysa laka sultatun amma sannan baka da shugabanci iko na gaba daya mai fadi wala khassatun ko kuma shugabanci ko iko keɓantacce amma kamar gwamna a Kano an gane ko ko a jiha amma kamar shugaban kasa a kasa wannan kaga amma ne khassa kuma shine kamar ainihin wato a shugaban hukumar hizba misali kaga shi wannan ya zama yana da sulɗa khassa domin yana karkashin sulɗa amma domin gwamnatin jiha ita ta kafa shi shi yana karkashin ta to da haka ko dai kana da ikon na gaba daya ko kuma kana da iko na musamman fa innaka tunkiru bil lisan to a irin wannan yanayin sai kai inkari bil lisani da harshe tunda baka da iko na hanawa da karfi ba gwamnati a hannunka baka da iko baka da mulki kuma ga barna ana yi baka da ikon ka hana da karfi to shikenan sai kai inkarin wannan barnar da ake bil lisani da harshe bi an tubayyana anna hadha haramun to ya zaka yi inkari na munkari da harshe ka yi wa mutane bayani cewa abu kaza fa da jama'a suke yi haramun ne ga aya ga hadisi da suka tabbatar da cewa abu kaza da mutane suke yi haramun ne wa anna hadhihi ma'siyatun kuma lalle abu kaza da ake yi saban Allah ne wa hadha la yajuzu wannan abin da mutane suke yi baya halatta to bayyinu kayi wa mutane bayani bil mau'iza da wa'azantarwa bil khutabi da wato hudubobi in ka samu dama kai limamin juma'a ne in ka hau kan mumbari sai ka ja hankalin mutane ka ce ga wani abu da al'umma take yi saban Allah ne haramun ne baya halatta bidarsi ta hanyar darasi karantarwa ila karantarwa kake ko dai ka zama malami ainihin wato a mataki na ainihin wato hukuma ko ka zama malami independent mai cin gashin kanka ka zamto kana wayar da kan mutane kana kuma karantar da su cewa abu kaza ba daidai ba ne bin nasihati sirriya bainaka wa baina akhik ta hanyar gabatar da wata boyayyen nasiha tsakaninka da dan uwanka ka je ka same shi a inda ka san zaka same shi ku kebance da shi kai masa nasiha kai masa gargadi da wa'azi kai da shi a matsayin dan uwanka musulmi tubayyinu lahu kai masa bayani wa aidan tuballigu anhu har wa yau ka isar masa da saƙon Allah da manzansa wa illam tujidin nasihatu idan nasihar ba ta yi amfani ba fa ka je kai da shi ka same shi har gida kai da shi ka same shi har gurin sana'a kai da shi ka same shi a keɓance ba da kakkausar lafazi ba ka yi amfani da tausasan kalmomi ka yi amfani da dukkan wani salo mai jan zuciya da zai iya gamsuwa da cewa abin da ka zo masa da shi matsalaha ce ko kuma gaskiya ce don ya samu damar karba amma duk wannan salo da kabi bai yi fa'ida ba bai yi amfani ba nasihar ka ba ta amfanar ba walam yujidil kalamu ma'ahu tattaunawa da kuka yi tare da shi ba ta yi amfani ba to fa innaka tuballigu man yaqdiru ala izalatil munkari bi yadi to yanzu kana da damar ka isar da sakon ga wanda shi yana da ikon ya hana wannan munkarin da karfi a unguwa aka ga mutum yana ba daidai ba sai a samu jama'a masu hankali dattawa na unguwa su same shi su zaunar da shi ya kalle su ga masu shekaru dattawa masu farin gashi sun zaunar da shi sun nuna abu kaza ba da fada ba ba da hayaniya ba ta hanyar da zai iya fuskanta ya gane an yi abin bai fa'ida ba to yanzu sai a sanar da wata hukuma mafi kusa ko a isar da sakon zuwa ga wanda ake ganin yana da ƙarfin da zai hana shi dole yanzu jama'a sai su yi wannan in kai kaɗai ne sai kai wannan ka gaya misali ka gaya masa bai yadda ba bai yi fa'ida ba sai ka gaya mahaifinsa ila mahaifinsa yana da iko da zai hana shi da ƙarfi tuballigu rijalal hizba wato ka isarwa wanda yake da ikon kawar da wannan munkarin da karfi tuballigu rizalil hizba sai ka isarwa dakarun hizba sai ka isarwa dakarun hizba an yi an yi da shi a nuna masa cewa abin da yake yi ba daidai bane saban Allah ne yana kawo barna cikin unguwa inda mutane suke zaune an yi nasiha ba ta fa'ida ba sai a isar da wannan ainihin rahoto ko kuma a isar da wannan report na abin da ke faruwa zuwa ga rijalul hizba dakarun hizba tuballigul hay'at ka isar wa hukumomin da suka dace wa tuballigu waliyal amr ka isar wa shugaba na gaba ɗaya in ka samu damar ganin shugaba na gaba ɗaya ma ka isar masa hadha min al-inkari bil lisan wannan duk yana daga cikin salo na hana munkari da harshe ba sai kana wa'azi ba wani za ka kila ba shi da zalaka ta wa'azi wani kila ma ba shi da karatun da zai iya wa'azi amma dai yana da damar da zai yi reporting ko a rubuce ko kuma ya je kafa da kafa zuwa ga hukumar da yake ganin nan kai tsaye ake zuwa in mas'ala kaza ta taso a kai dan ta zo ta magance abu wannan shi ma in mutum yayi haka to ya hana munkari da harshe kaga ba wa'azi ba ba zuwa yayi nasiha ba ba ayoyi ya ja ko hadisi ba a'a kawai ya kai rahoto ne ga hukumar da abin ya shafa kuma ta shigo ta yi bincike ta tabbatar ta magance abu wannan daidai yake da ka hana munkari da harshenka dan uwa fa idza lam yaqila fa idza lam taqdir ala al-inkari bil lisan to idan ka hana da harshen ma ba za ka iya ba fa ka antum na amin zalika kamar an hana ka yin haka an ja ma kunne an maka kashedi an tsoratar da kai an maka barazanar cewa in ka faɗa ko kai kaza za a yi maka kaza fa innaka tunkiru bi qalbik to a irin wannan matakin Allah ya sani baka da karfi da in an tashi cutar da kai za ka kare kanka baka da wanda kuma zai baka kariya kuma gashi ana maka barazana da rayuwarka ko ana maka barazana da sana'arka ko ana maka barazana da iyalanka ko wani abu mai kama da haka to a irin wannan yanayin da munkari da barna ta kai wannan matakin na ga barnar kana kallanta amma baka da ikon hana da karfi kama fito ka faɗa shi ma babu wannan ikon to a mataki na uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innaka tunkiru bi qalbi to sai ka yi inkarin a zuciyarka wannan kuma babu mai iya hana ka kai inkari da zuciya wala tuqirra al munkara bi halin abinda ake so karka yadda da munkari a kowane irin hali karka yadda da munkari a kowane irin hali halin zaka iya hana da hannu hana halin zaka iya yin magana yi magana halin sai dai ka ki abun a zuciyarka to Allah yana so ya ga ka nuna kishinka na an saba masa baka ji dadi ba zuciyarka baka ji dadi ba fatunkiruhu bi qalbika sai kai inkarin wannan abin da ake na saban Allah da zuciyarka fata'tazilu majalisal munkara munkari sai ka ƙaurace wa wa'annan guraren zaman da ake munkarin inda kana zuwa gurin kawai sai ka daina zuwa domin ci gaba da zuwanka bayan baka hana da hannu ba baka hana da harshe ba to kamar kana goyon baya ne akai da haka daga cikin abin da za a gamsu da cewa munkarin nan kana faɗa da shi ta duk inda ka samu dama ka ƙi shi a zuci balma ka ƙaurace wa gurin da ake yi wa tabta'idu an ahlil munkar kuma ka nisanci ma'abota munkarin in ma abokanka ne ka datse abotar ba ruwanka da su wala tujalishum kar ka zauna da su litaslama bi nafsik dan kai ka kubutar da kanka alal aqalla Allah ta'ala ya ga kai ka wanke hannunka ba ruwanka da hakan Allah ta'ala ya tashi wato jarabta su da bala'i Allah zai tsame ka baka ciki kamar yadda muka faɗa ran nan Allah maɗaukakin sarki ya bada labari cikin suratul a'raf ga masu laifi ga masu hana mun laifi ga kuma ƴan ba ruwan mu to ƴan ba ruwan mu dinnan Allah ta'ala da ya tashi halakar da masu laifin har da su ya hada dan ba su yi abin da Allah ya dora musu ba ai ba magana ana laifi ka ce ba ruwanka wannan kuskuren kuma ana nan ana yin sa maganar ana ba daidai baka ce a kai ba ruwanka wannan ba gaskiya ba ne in ma ka ce haka to Allah maɗaukakin sarki sai ya caje ka akan ba ruwanka da kace ai an gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa satin da ya wuce muka ce aikin hizba aikin kowa ne in kana da karfi hana ku ne manyan unguwa kuna da karfi kuna da karfin fada aji kuna da karfin aljihu kuna da doguwar kafa to ku bi duk wayannan hanyoyin a hana barna a unguwarku amma ba kai wannan ba sannan masu laifin nan ba ku tara su ba ku kashe kuɗi a dafa musu abinci a kirawo masana na zamani da masana na addini su yi musu horo na kamar sati ɗaya masu bukatar komawa karatu a mai da su masu ƙoƙarin neman sana'a a ɗan samu inda za a koyar da su sana'a duk kana da ikon yin haka ba kai ba saboda kana tunanin ‘ya'yanka kai suna manyan makarantu ‘ya'yanka suna guri kaza ‘ya'yanka suna kasuwa sai ka tsammaci cewa kamar wannan ba matsala ba zai shafe ka ba wannan shine babban kuskuren da al'umma take yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin al'ummar da ake ba daidai ba a cikin su su shiru sai annabi ya bada wani misali sai ce kamar mutane ne suka shiga jirgin ruwa kuma jirgin ruwan nan sama da ƙasa ne sai ya zamana su na ƙasa ba sa samun ruwan sha da na amfani sai sun hau sama ruwan amfanin yana sama saman jirgin da haka su waɗanda suke can sama su ne ba su shan wahalar sai sun sauko ƙasa ɗiban ruwa domin ruwan yana can sama na ƙasan nan sai suka gaji da sai sun hau sama sun je sun ɗebo ruwa sai wani ya ba da shawara ya ce to me zai hana akan teku fa muke ta tafiyar nan ba me zai hana mu ma ai ƙasan mu ruwa ne me zai hana mu fasa jirgin ruwan nan ruwa ya shigo mana mu huta da zuwa sama yanzu sai na sama su ce a to ai ban ga ƙasan ku ne ai ba ruwan mu ku huda da Allah ruwan in ruwa ya shigo cikin jirgin ruwan nan na kasa kawai zai cinye haka annabi ya bada wannan kaga wani misali ne wanda duk mai hankali zai gane maganar kai ka fita ƴaƴanka ba sa yi kuma kai baka ba da gudunmawa ba wajen gyaruwar wasu tsammanin ka kai wannan abin ka haye to in zaka haye to wayancan wayan da suka yadda na saman nan suka ji ana shawara za a fasa jirgin ruwa ta kasa suka ce to ai kasan nan ku ne a ciki mun muna can sama ina ruwan mu ku fasa bangaren ku ne in hakan zai kubutar da na sama to za ka ga ana laifi a area da kake ka kasa kawo gyara ta dukkan yadda za ka yi kuma kai tsammanin za ka fita ko iyalanka za su fita alal akalli ko da muna jin abubuwan da suke faruwa ko da ɗanka bai zama ɗan shaye-shaye ba amma da yana tsalla ko gidajen mutane yana kwace musu waya ka fito sallah asuba yara su zara waya su kwace maka maka su zara makami su kwace maka waya yana ne yana faruwa to kaga ko dan wannan ya kamata mu gane cewa umarni da kyakkyawa da hana munkari teamwork ne maganar wani ya ce shi fa ba ruwan sa ba bai taso ba teamwork ne da matasan da dattawan duk wanda yake tattaro duk gaba daya kuma da al'umma za su yi haka da yawa unguwannin mu mun tsaftace su daga yin ba daidai ba amma yana tabbatar ma a yanayi irin na al'umma mu in ka cincimo tafiyar ma to insha Allah zariya za ya baka ka tambayi duk masu irin wannan za ka je a kirawo wannan makocin a kira wannan makocin za a yi zaman farko za a ga an cika ku sake kira na biyu ku gani wannan yana nuna ma ɗabi'ar mutane ta ba ruwan mu dinnan wanda za mu karanta wata aya ya yi wa ladina amanu wa alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hatadaytum ila mutane ita suke yin hujja da ita kuma ba hujja bace da ka kira mutane sau ɗaya ka kira na biyu sai ga waɗanda suka zo da na biyun ba su kai na farkon ba wani daga nan ba zai ƙara zuwa ba so ƙarshen wani abu kuka tinkara na hana wani barna sai abin mutum biyu ko uku ba za ku iya ba kuku kaɗai kuma kun riga kun fito wayancan sun janyi so irin wayannan abubuwan za gan suna ta faruwa shi sa irin wayannan mutum ya zo shi ma sai sai sa baya zakalkalewa saboda ya san zai iya wucewa gaba duk jama'a su kwaye ma baya kowa ya tafi harkarsa a kyale shi wannan shine abin da muke ciki a yanzu kuma wannan kaga ba zai taimake mu ba ba zai kawo gyara cikin al'ummar mu ba kuma kace gwamnati gwamnati ita za ta dinga shigowa har lunguna da sakunan mu da gidajen mu da kaza da sai ta gyara mu mu ba za mu iya bawo da gudunmawa wajen gyaruwar kanmu da kanmu ba Allah ya sa mu gane هذه هي مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان ان uwa sune matakan umarni da kikkiawa da hana munkari wa hadha kama fi qawlihi ta'ala wannan yayi daidai da fadin Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum ku bi Allah gwargwadon iyawarku to shi ma kaga ka hana munkari gwargwadon iyawarka yawa ba ka da gwargwadon iyawarka ka je dai matakai ne guda uku a rasa duk guda uku nan ka rasa wanda zaka iya yi kuma kar ya zama zaka iya matakin farko ka sako na biyu kar ka zama to zaka iya na biyu kuma kai sake ragon cewa ka sako na uku kamar yadda wani mawaki yake cewa duk aibi na tattara aibi abu kaza aibu ne abu kaza aibu ne duk da na tattara aibobin ya ce banga aibun da ya kai mutum yana da ikon ya cika kuma ya tauye ba kana da ikon da za ka yi gaba ɗaya kana da ikon da za ka yi kaza kuma ka yi na ƙasa da wannan ya ce duk a aibu ba sama da wannan na ba ta an gane amin wa qaulihi ta'ala da fadin Allah ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa wa rai sai abin da za ta iya da aka ga matakai nan guda uku an gaya mun an gaya maka ga wani abu yana faruwa a gidanka ga wani abu yana faruwa a makotanka ga wani abu yana faruwa a unguwarku to ka kalli cikin matakan nan guda uku wanne zaka iya zaka iya hanawa da karfi eh ko zaka iya sanarwa hukumomin da suka dace su hana da karfi eh sai ka bi wannan hanyar ba za ka iya ba za ka iya nasiha eh ba za ka iya nasiha ba za ka iya gaya wanda zai zo yi nasiha ko ya jan hankali eh sai ka yi duk ba zai yi ba eh to Allah ya ga kai ka fita ka kyamaci abu kuma ba ka goyon bayan abun kuma ba ka taimakon wannan abun ta kowace fuska fa idza amilta bi hadhihi al khutuwat idan kai aiki da waɗannan matakan faqad ankarta al munkara haqiqa kai ka hana munkari kai inkarin munkari wa qad salimta kuma ka kafuta ka kubuta amma idza lam tunkir al munkara la bil yadi wa la bil lisani wa la bil qalb amma aka waye gari ga munkari ana yi baka hana ba da hannu baka hana ba da harshe baka hana ba baka ki abin a zuciyarka ba fa hadha yadullu ala adamil iman kaga mutane da yawa ba ba su da imani sun dauka gwaninta ce wannan yana nuna babu imani rashin daukan ɗaya daga cikin matakan nan ka tabuka wani abu a cikin matakan nan guda uku alama ce ta rashin imani kama fi kaulihi kamar yadda yazo cikin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa laysa wara zalika min al imani habbatu khardalin kaji ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga barna ka kasa cewa ko ka kasa hanawa da hannu ka kasa cewa komai da baki ka kasa har a zuciyar ma ka ki kyamar laifin da masu laifin to wannan walaysa wara azalika bayan wannan mataki na uku na kyamar munkari da zuci to bayansa babu wani imani daidai da miskala zarra wato habbatu khardalin daidai da kwayar zarra babu na imani Fallazi la yunkirul munkara bi kalbi wanda baya kin munkari koda a zuciyarsa laysa indahu imanun aslan wai asali ma ba shi da imani asali ba shi da imani ba magana ba ruwa na bane kace ni ba ruwa na ba mu ba ba magana ba ruwan mu bane magana ce ta asalin imanin ma babu dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam laysa wara'a zalika habbatu khardalin min al-iman wa laysa wara'a zalika min al-iman habbatu khardalin haka annabi ya ce da haka wannan ya nuna asalin imanin ma mutum bai da shi fala budda min inkaril munkar yan uwa babu makawa fa sai an tashi an hana munkari lakin bi hadha nizam sai dai za a hana munkari sai abu wannan tsarin alladhi arshada ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallam irin tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mu wala yahtajju ahadun bi qawli kada wani ya kuskure yayi hujja da fadin Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu alaikum anfusakum ya ku wadanda suka yi imani ku yi ta kanku la ya durrukum man dalla idha hatadaytum in dai ku kun zama shiryayyu batan wanda ya bata ba zai cutar da ku ba to karka shi ayacin da dai kai baka yi ƴaƴanka ba sa yi dan me zaka damu kanka ka ce kai kai imani kawai ka ji da kanka kai da gidanka kawai su aka dora maka da haka ka kula da ƴaƴanka ka ba su ilimi mai kyau kai musu kaza kai musu kaza shikenan ka fita ƴaƴan makotanka shi kuma shi tunda bai ba ya rage nasa aka ce to karka yi hujja da wannan aya yadhunnu ba'dun nas suratul ma'ida aya ta 105 yadhunnu ba'dun nas wasu mutane suna zatan anna hadhihi al-aya ita wannan ayar ta dullu ala anna inkaral munkari kamar tana nuna hana munkari laysa bilazimin ba dole bane wasu haka suka fahimci wannan ayar ai tunda an ce la alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hadaytum hana munkari ba lalle bane wa anna al insana idza salaha fi nafsihi kuma mutum in shi ya gyaru fama alaihi min al akharin ba ruwansa da kowa ba wani laifi a kansa akan ragowar abinda mutane suke yi wala yunkiru al munkar shi yasa ba zai inkari ba ba zai hana munkari ba wala ya amura bi ma'rufin ba zai yi umarni da kyakkyawa ba wa hadha khilafu alkitabi was sunna wannan fahimtar ta saba wa alqur'ani ta saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wal ayatu alkarima la ta'ni hadha wannan aya mai girma ba haka take nufi ba kama bayyana zalika abubakar as-siddiq radiyallahu an kaman yanda sayyidina abubakar siddiq yayi ainihin wato yayi bayanin haka lamma su ila anha lokacin da aka taɓa mai tambaya game da fassarar wannan aya ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ya ku waɗanda suka yi imani ku yi ta kanku la yadurrukum man dalla idha hatadaitum wanda ya bata batansa ba zai ba zai cutar da ku ba in dai ku kun zama shiryayyu sayyidina abubakar kale yace laqad sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace hakika na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da fassarar wannan aya faqal sai manzo Allah yace kalla faufau wallahi ba haka take nufi ba kalla wallahi la ta'murunna bil ma'ruf manzo Allah yace kalla faufau wallahi na rantse da Allah la ta'murunna bil ma'rufi ko dai jama'a su fito su yi umarni da alheri wa tanhawunna 'anil munkar su fito su yaƙi barna da badala a cikin cikin al'umma su hana munkari wala ta'khuzunna ala yadi safi su yi kokarin tankwabe hannun wawayen cikin su wala ta'durunnahu 'ala al-haqqi atara kuma su dawo da shi wa wannan akan gaskiya dole wala taqasurannahu ala alhaqi qasran su tirsasa shi sai ya bi gaskiya tirsasawa ko dai mutane su haka ko kuma su saurari abin da zai biyo baya annabi sallallahu alaihi wasallam yayin rantsuwa yace ko mutane su haka ga mutum yana ta'adi a cikin ku ku kasa tankwaba hannunsa a kasa samun alaysa minkum rajulun rashid a rasa wani mutumin kirki wanda zai sacrifice ta ce ba mu yadda ba a samu kuma jama'a tunda wani yayi fatuhu makka su kuma su mara baya tunda wani ya fito ma ya fara din yana ganin ba zai iya fara ba to in wani ya fito ce ba za mu yadda ba ku ce eh wallahi ba za mu yadda ba ku fito duk ku yi magana ma duk mutanen da za su lalace din nan fa ko dai ƴaƴan ku ne ko ƴaƴan ƴan uwan ku ne ko kannan ku ne ko ƴaƴan ko ƴan uwan matan ku ne ko ƴaƴan makotan ku ne duk su ne fa ba wasu aljanu bane da aka zubo su daga sama amma a kasa samun wanda zai tashi ce ya kamata ya kamata a gyara ya kamata a gyara unguwanni duk sun zamanto guraren sai da kayan maye an san gidajen an san kaza an san kaza amma a zaunar da su a yi musu nasiya a yi abin da ya kamata an ya gagara gabar na kana kallo tana faruwa kawai mutum wani kokarin da zai kawai ce to tun da nan haka haka take bari zan tashi kawai wani sai ya tashi to inda ka koma din inda za ka koma ka san su kuma canya suke inda irin wannan karazuban za a yi ta zama inda za ka koma can din ma haka ne shi yasa al'adunmu masu kyau da muka watsar da su banda ma na addinin wallahi sun cutar da mu da a rayuwar da ake da za kowa mai tsawatawa ne kowa mai kwaba ne ba wai sai ɗanka ba mun taso da al'adar ɗa na kowa ne amma yanzu kowa ɗa sai mai shi kawai ba ba karka taba man ɗa yanzu nan sai mata gidan ta zugo shi shi kuma yazo ya ta huci shi yasa kuna kallo ya ku dauke kai amma da za ka ka zane yaro kuma babansa in ya dawo ya ƙara masa kuma ya jawo hannunsa ya zo a yi godiya kuma irin wannan tarbiyyar mun ga irin abin da ta haifar masu irin wannan tarbiyyar su suka haifar su mun ga irin wanda suka haifa to amma mu yanzu da muka kib gaskiyar muka koma muna goyon bayan rashin gaskiya muna muna daurewa rashin gaskiya gindi da san zuciya wayanne irin yaya ake haifawa yanzu kai yanzu irin wannan tarbiyyar iyayenka suka yi maka tsakaninka da Allah kai da kake ganin kafi kowa san da kai kenan da iyayenka suka yi ma bulala suka kai ka wajen malam na makaranta allo yi tsula ma bulala ka zama mutumin kirki su cutar da kai suka yi kenan shi yasa wahalar da kake yi gata nan kuma kuna muna ta kallo wahalar da iyaye suke akan yaya yanzu wallahi iyaye na da ba su irin wannan wahala akan yayansu ba dawainiyar da ake da kashe musu kuɗi da ake amma wani irin input ake samu output kai wani iri ne wa'inda irin ‘ya'ya ake ta samarwa sakamakon an kashe tun nursery school an kashe masa kuɗi tun bai iya magana ba ake kai shi a lunch box a siya maka za a kashe takalminsa da rigarsa da wayan kaka kalla kuɗi ne masu yawa kullum da safe sai an masa kwai da kaza da kaza da kaza a ɗauke shi a kai shi wanda kai kila a makaranta tun da aka saka ranar farko da aka raka ka ba kuma raka ka ba kai kake zuwa makarantar ku a taso ka da gida amma yanzu ɗanka za ka ɗauke shi akan abun hawa ga mai yayi tsada ga rayuwa ta yi kaza sai ka kai shi kuma sai ka samu mai a daidai sau ko kuma sai ka katsa harkokinka ka ɗauko shi ka dawo da shi kuɗin da yara suke ci ba ɗan kankani ba ne amma ina nagarta kai kana tsammanin wayannan za ka kwanta da su zama mutanen kirki ko ka kai shekarun tsufa da kake neman agaji su matso kusa da kai ai baka shirya kanka irin wannan ba su al'amura ne duk sun zama wasu iri ga sunan kawai kuma ana ta kallo kuma kowa ya san ba daidai ake tafiya ba ya rayuwa za ta yi mana daɗi shi sa sai Allah maɗaukaki ko wannan duk wannan yanayin da ake ciki ko ba ku ɗauka a matsayin gwale-gwale ne Allah yake wa mutane ba wannan yanayin duk da ake ciki da tsadar rayuwar da wahalar rayuwar da kaza da kaza da duk har yanzu mutane ba su farga cewa Allah aka ɓata ba Allah ya ba mu ikon gyara wannan hadisin hadisi ne da'ifi imam abu dawud ya fitar da shi hadisi na 4,336 imam tirmidhi shi ma ya fitar da wannan hadisin haka ibn maja hadisi ne na abdullahi dan mas'ud a cikin isnadin hadisin akwai maganganu domin an illata hadithin da cewa akwai irsal a cikinsa sannan akwai inkita'i har wa yau da haka Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya raunana wannan hadisin a cikin Da'iful Jami' hadisi na 1822 fa ma'anar aya ma'anar wannan aya ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hatadaytum fa ma'anar aya ma'anar ayar annaka idza amarta bi ma'rufin annaka idza amarta bil ma'ruf idan kai umarni da kyakkyawa wa nahaita anil munkar ka hana munkari wa lam yu'mal bi qawlika sai zama ba ai aiki da maganar ka ba fa alayka bi nafsika kai ta kanka wala taqul karka ce ana mithlun nas ana mithlun nas ni ma na zama kamar sauran mutane aw hadha shay'un alaihi nas ko kuma wannan haka mutane suka zaba tunda mutane a haka ake kawai ta tafiya a haka bal ta'amuru bil ma'ruf ko kai kadai ne ka dinga umarni da mutane su yi alheri wa tanha anil munkar ko kai kadai ne ka dinga kokari iya iyawarka ka hana munkari fa idza lam yuqbal minka idan ba a karba ba kai kai ba a karba ba fala tatanazal an shay'in min dinika to karka yi kasa karka saurara game da wani abu cikin al'amarin addinin ka ka ci gaba da shi wato jamilin nasa kar a waye gari ka dinga kokarin sai ka dadada wa mutane wa tamshi ma'ahum lalle sai ka tafi tare da mutane ka a ganka kai daban da haka tunda mutane ba sa son gaskiya to shikenan kawai ta tafiya a haka a duk san da ka samu kanka ka yi faɗi gaskiyar duk da ba a so din in ka faɗa kai ka fita an ɗauka ko ba ɗauka ba dama ba wajabta maka cewa sai ka tirsasa mutane sun ɗauka ba amma dai ka faɗa ka faɗa kuma a wajen Allah ka fita qawluhu illa man khifta sayfahu wa asa sai fa wanda kake tsoron takobinsa ko sandansa ai idza khifta ai idan ka ji tsoron idza ankarta in ka kuskura ma ka nuna baka amince ba game da abin da ake na ba daidai ba an tukutala za a iya kashe ka au an tudraba ko za a iya dukanka fa innaka tantaqilu ila almartabati athaniya to sai ka tafi zuwa mataki na biyu tunda mataki na farkon ba za ka iya ba sai ka tafi mataki na biyu wahiyal bayanu bil lisan shine yin bayani da sharhi da wa'azi da nasiha da harshe fa idza khifta min al bayani bil lisan idan bayani da harshen ma kana jin tsoro an yi maka barazana an ce ko ka ja bakin ka shiru ko muka ƙara jin ka kaza kaza kaza tantaqilu ila al martabati thalitha to sai ka bar wannan sai ka koma zuwa mataki na uku wa hadhihi wannan matakin na uku la ahada yamna'uka minha ba wanda ya isa ya hana ka wannan mataki na uku sai dai in kai ma zuciyarka ta mutu ta lalace amma ka ki abin a zuciyarka waye san kaki da haka ba mai iya hana ka wannan zuciyarka ce ka nuna baka amince ba Allah ya ga bacin ranka da damuwarka game da abin da ake na saba masa kuma ka ka kaurace wannan gurin da ake yi ka kuma raba gari da masu irin wannan laifukan shikenan ka iya abin da zaka iya la ahada yamna'u min al-inkari bil qulub babu wanda zai hana wato wato ba wanda zai iya hana inkarin munkari da zuciya li'annahu la ya'lamu ma fil qulubi illa Allah subhanahu wataala don ba wanda ya san abin da ke cikin zuciya sai Allah subhanahu wataala da haka baka iya ba da hannu baka iya da harshe ba to ka ƙi zuciyarka qala al-mu'allif rahimahullah wa taslimu ala ibadillahi ajma'in imam al-barbahari yace gaba ta 127 wa taslimu yin sallama ala ibadillah ga bayin Allah ajma'in ga baki daya an shiga maganar sallama الشيخ فوزان الفوزان رحمه الله يتي من حق المسلمين بعضهم على بعض yana daga cikin haƙƙin da musulmi suke da shi a kan junansu ifsha'us salami fi ma bainahum ya da sallama a tsakankaninsu qala Allahu azza wa jal Allah mai girma da daukaka yace wa idza huyitum bi tahiyya idan aka gaishe ku da wata irin gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha to kuma yadda gaisuwar da wadda ta fi ta kyau aurudduha ko kuma yar da irinta inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba lalle Allah ya kasance mai yin hisabi ne akan dukan komai idan wani yazo ya same ka ya ce assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kaga yayi gaishe ka da wata gaisuwa ta sallama da ka tashi sai ka mayan masa da wadda ta fitasa wannan shine yafi kyau assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu ka mai masa da wadda ta fita sa auru duha ko kuma ka mai masa da irin wadda ya maka assalamu alaikum ka ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam kaga yayi maka kai mai mai daidai yanda ya maka suratul nisa'i aya ta 86 wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce fa idza dakhaltum buyuta idan za ku shiga gidajen mutane fa sallimu ala anfusikum ku yi wa junanku sallama za ka shiga gidan da ba naka ba kai sallama ya'ani yusallimu ba'dhum ala ba'd ya'ani su dinga yi wa junansu sallama li'anna almu'minina kan nafsil wahida domin mu'minai kamar rai ɗaya suke wa kal jasadil wahid kamar jiki guda ɗaya suke ƴan uwan juna ne والسلام إتكم سلما أن تحية المؤمنين يوم يلقونه يوم يلقون الله سبحانه وتعالى wato ita sallama din nan gaisuwar muminai ce ranar da za su haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala Allah ta'ala ce tahiyyatuhum gaisuwar ‘yan aljanna yau mai yalƙaunahu ranar da za su haɗu da shi salam ita ce sallama da ko da za ka ce ina kwana ina gajiya ya gida ya kasuwa ya iyali kafin wannan ka ce assalamu alaikum in ya ce wa alaikum assalam ka ce barka da asuba ya gida ya ayyuka ko kuma assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam ka ce barka da yamma an dawo lafiya ya ayyuka amma kar ka ajiye na asalin ka koma na al'ada kar mutum da kun hadu da shi barka da asuba na gaji a barka da yamma a to wannan sai bayan an yi sallama sannan sai kuma a dora da ta al'ada wannan shine daidai kuma ba daidai bane a ce maka assalamu alaikum ka ce yawwa ko barka dai wannan kuskure ne za ga wani sai kai masa sallama sai ya ce barka dai sai ce maka ko ya ce ma yawwa a'a ga abinda Allah ta'ala ce wa idza fa idza huyitum wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha yusallimu Allahu alaihim subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki zai yi wa yan aljanna sallama wa yasma'una kalamahu za su ji zancen Allah wa taslimahu za su ji sallamar Allah wa yarudduna alaihi salam kuma ‘yan aljanna za su mayar masa da sallama za su mayar masa da sallama fayakuluna su ce da shi Allahumma anta salam wa minka salam ya Allah kai ne assalamu aminci wa minka salam kuma aminci yana wajenka wa kadhalika ahlul jannati haka ‘yan aljanna su ma tahiyyatuhum fiha gaisuwar ‘yan aljanna a cikin aljanna in sun haɗu da juna, salamun sallama ce. To, ka bar sallamar ‘yan aljanna kuma ka koma wata daban? Ko za ka ce wa mutum ka yi masa wata gaisuwa ko ta irin al'ada guri, to sai ka fara masa sallama ya amsa sannan sai ku gaisuwa ku ta al'ada. Domin gaisuwar ‘yan aljanna ce, salam fi ma bainahum a tsakaninsu, fa yuhayyi ba'duhum ba'dan bis salam. za su dinga yi wa junansu gaisuwa ta hanyar sallama fil jannati a cikin aljanna wa kadhalika wa hum fid dunya haka ma su dai mu'mine a nan duniya yuhayyi ba'dhum ba'dhan bis salam suna gaida junansu ne da sallama wa ifsha'u salam sannan yada sallaman nan min asbabi dukhulil janna wato yana daga cikin sababin shiga aljanna bi salamin da aminci duk mutumin da yake so ya shiga aljannar Allah cikin aminci to ya ci gaba da yada wannan gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah shi yasa idan da za ku haɗu da mutum ka biyo ta nan shi kuma ya biyo ta nan ya bu nan kai ka bu nan a nan farko sai kai mai sallama ya amsa kuna zuwa nan ƙarshe sai kuka ƙara haɗewa ka sake masa sallama karkace yanzu da muka haɗu da shi na masa sallama saboda yadda ake son wannan salamu alaikum assalamu alaikum ta yawa a cikin al'umma so ake yara assalamu alaikum manya assalamu alaikum mata tsakaninsu assalamu alaikum duk inda aka haɗu musulmi gaisuwarsu ta farko shine assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah da aka yana daga cikin abin da ke kai mutane aljanna anna man at'ama at'am kama fil hadith kamar yanda yazo cikin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam anna man at'ama at'ama lalle duk wanda ya ciyar da abinci wa afsha salam ya yaya ya yada sallama wa salla bil layli ya sallar dare wan nasu niyamun mutane suna bacci da kalal jannata bi salam zai shiga cikin aljannar Allah da abinci fa ifsha'u salami matlubun bainal muslimin yada sallama abun nema ne tsakanin musulmi wa ma'anahu ma'anar sallaman nan fa addu'a lil muslimina bis salamati yi wa musulmi ‘yan uwanka addu'a kake bi salamatu da zaman lafiya da aminci, in ka ce, Assalamu alaikum kana nufin amincin Allah ya tabbata a gare ku, addu'a ce. Wa ƙila ma'anahu an nasmallahi alaikum, ƙila kuma ma'anarsa tun da assalam ɗin sunan Allah ne, kamar kana ce, ga sunan Allah ne ina yaɗa shi a cikinku. Sunan Allah ne ga shi na ina yaɗa shi a cikinku shi ne an nasmallahi alaikum. sunan Allah ne gashi na ina yaɗa shi a cikinku li'anna min asma'illahi salam domin daga cikin sunayen Allah akwai assalam fa idza qulta assalamu alaikum da haka in ka ce wa mutum assalamu alaikum ai ismullahi alaik ga sunan Allah nan na yaɗa shi akan ka kai ma ka yaɗa shi wa huwa salam subhanahu wa ta'ala shine sunan Allah assalam fa hadhihi kalimatun azima wannan kalma tana da girma tunsharu bainal muslimina ana so a yada ta tsakanin musulmi qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu ba za ku yi imani ba hatta tahabbu har sai kun so junanku afala adullukum manzon Allah ce yanzu ba zan nuna muku ba ba zan shiryar da ku ba ala amrin akan wani al'amari iza fa'altumuhu wanda in kuka aikata shi ta hababtun za ku dinga ƙaunar junanku za a cire ƙiyayya da gaba a tsakankaninku afshu salama bainakum manzo Allah ce ku yada sallama a tsakaninku wannan tana kore ƙiyayya tana kore gaba tana kore rashin jituwa da rashin fahimtar juna tsakanin musulmi duk inda ka haɗu da shi yi masa sallama duk inda ya haɗu da kai yi maka sallama wannan hadithi imam muslim ya fitar da shi hadithi na hamsin da hudu hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda fa ifsha'u salami yurithul mahabbata fil qulub ka gani yaɗa sallama yana gadar da soyayya a cikin zukata wa anta idza laqiyaka muslim yanzu kai idan musulmi ya haɗu da kai wa lam yusallim alayka bai maka sallama ba sara fi nafsika alaihi shay sai ka ji wani abu ba daɗi game da shi ya haɗu da kai kuma ya wuce bai ma sallama ba sai ka ji wani abu na wato wani rashin jin daɗi a zuciyarka game da shi ta kulu za ma ka dinga cewa limadha lam yusallim alayya ya wane ya wuce bai mun sallama ba wane ya wuce ba ta nan fa ya ganni ina zaune amma ya wuce bai mun sallama ba sai kai ta maimaita abin ka nuna baka ji daɗi ba kaga kenan fa idza sallama alayka kenan inda zai yi maka sallama zalama fi nafsika abinda ke cikin zuciyarka sai ka ji kawarke sai ka ji ya gushe inda zai je ya dawo ya ce salamu alaikum wa cewa alaikum salam ai dazu na wuce ai ina ta sauri ma ni hankali na ka san hankali shike gani ba idanu ba ban ashe ban mai ma sallama ba sai ka ji wannan yar damuwar da ka shiga har ta warke ka an kawar da ita babu wasta'anasta bihi sai ka ji ka samu natsuwa da shi wa hababtahu sai ka ji kana kaunarsa hadha misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam wannan ya gaskata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afala adullukum ala amrin bazan nuna muku wani al'amari ba idza fa'altumuhu wanda in kuka aikata shi tahabbtun za ku so juna afshu salama bainakum manzo Allah ya ce ku yada sallama a tsakankaninku fa ifsha'u salam da haka yaɗa sallama lahu atharun azim yana da tasiri mai girma fi nufusil musulmi na a cikin zukatan musulmi wala ya kafi an taƙula hayyaka Allah kaifa asbahta wannan bai ishe ka baka haɗu da mutum ka ce hayyaka Allah ya ce hayyaka Allah eh wannan sai ka ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum salam ka ce hayyaka Allah ya ce hayyaka Allah wannan yayi ko assalamu alaikum wa alaikum salam kaifa asbahta ya ce asbahtu bi khair wannan yayi assalamu alaikum wa alaikum assalam sabahul khair sabahun nur wannan yayi amma kana haduwa sabahul khair sabahun nur a wannan wannan a fara yin sallama wannan bai sauke haƙƙin sallama ba ina kwana ina gajiya barka da yamma wannan bai sauke haƙƙin sallama ba dan uwa dan kai wannan har yanzu ana jiran kai sallama dan wannan har yanzu baku gaisa ba gaisuwa ta musulunci ita ce sallama كيف أمسيت هذه الألفاظ وأن اللفظا تابعة للسلام جسنا بيو باين سلمان إنا كوانا إنا جديا دو ننزي بيو باين سلمان إذا قلت السلام عليكم إذا كتشو وانك السلام عليكم فإنك تقول to daga nan kuma kana da dama ka ce kaifa haluk assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam ka ce fa kaifa halak kaifa haluk ka ce alhamdulillah bi khairin walhamdulillah kai fa asbata duk bayan sallama kana da maka yi haka wama ashba zalika da makamancin haka bayan kai sallama sai ka ce ina kwana bayan kai sallama ina wuni bayan kai sallama barka da dare duk kana da damar kai haka wa kadhalika la yakfil ima'u bil yadi haka daga hannu bai isa ba kawai kaga mutane kai musu haka wannan ba sallama bace an gane ko li'anna hadhihi tahiyatul yahud bal ma irin wannan gaisuwar yahudawa ce daga hannu kawai ba ka ce komai ba kawai ka daga mutane haka wannan gaisuwar yahudawa ce kai kuma so ake ka saba musu da aka sallama aka ce ka yi alabashin ka yi sallamar da daga hannu to kaga ka yi ishara don ka nuna wakila a nesa ne karka ce ya a nesa yake bar kawai dan hannu zan daga aka ce salamu alaikum ka san ba zai ji ba amma ka daga hannun dan shi ya san cewa daga hannun ka yi sallama ya amsa لأن هذه تهية اليهود إنما الإيماء باليد إذا كان المسلم عليه بعيدا عند أكي لغا هنو عند وند ككي يوسلم رينا نيسا فأنت تسلم عليه باللفظ أما فأينزن دي كي نيسا دكي ذاك يمس سلم عليه دا لفظي وتومئ بيدك أما ذاك يمس إشارة كي لغا مس هنو السلام عليكم ka san bai jiyo sallama ba amma dai ka daga masa hannu haka ka daga hannu amma ka yi sallama to ka yi masa wannan litush'irahu dan ka jiyar da shi ko ka sanar da shi annaka tusallimu alaihi kana masa sallama ne min ajali an yarudda alayka salam dan ya dawo maka da sallama to da kaga kenan koda mutum yana nesa zaka daga hannun ka iya daga hannun amma tare da sallama shi ya san daga hannun da sallama a ciki shi ma koda daga can ne zai maka wa alaikum salam ya san ba za ka jiyo shi ba amma ya san kayi sallama sai dai bai jiyo sautin ba kai ma ka ya san ka amsa sallamar sai dai baka jiyo sautin ba amma dai duk kun yi ishara alamun kun ga junan ku kuma kun yi wa junan ku sallama wannan shine abin da yafi zama daidai an gane ko ara mun ci biyu to bari bari mu karanta ko ya maganar Imam al-Barbahari sai mu bar sharhin sai wani sati insha Allah gaba ta 128 qala al-muallif rahimahullah wa man taraka salatal jumu'ati wal jama'ati fil masjid duk wanda ya bar yin sallar juma'a da sallar jam'i a cikin masallaci min gairi udhrin ba tare da wani hanzari ba fa huwa mubtadi'un dan bid'a ne wal uzru to wani irin uzuri ne zai sa mutum bai zai je masallacin juma'a ba ko jami'i kamaradin kamar rashin lafiya kuma rashin lafiya da la daqata lahu bil khuruj ba zai iya fita ba ila masjid zuwa masallaci saboda rashin lafiyar tasa rashin lafiya ce wanda ba zai iya tashi ba balle ya je masallaci aw khawfin uzuri na biyu ko kuma tsoro min sultanin zalimin yana tsoron wani shugaba azzalimi kuma yana kan hanyarsa zai iya sa a kama shi a zalunce shi wannan tsoron shugaba azzalimi yasa ya san yau juma'a amma ya ki fita sallar juma'a saboda yana tsoron zai haɗu da wani azzalimi akan hanya ya zalunce shi wa ma siwa zalika in ba tsoro ba in ba rashin lafiya ba to duk abinda ba wannan ba fala uzra laka baka da wani hanzari algafata malan ka fito ka shiga sallar ka tafi sallar jam'i ka fito ranar juma'a ka je sallar juma'a za mu ji ƙarin bayani da sharhin wannan bayani na wannan karatu na Imam Al-Barbahari wani satin insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tiban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am rashin lafiyar sai tsananin sosai har ta kai ta kawo baya iya magana ko da yana fashi da yake yi ko yana gane ta ma mutum baya yi to shin ya halatta ya san mara lafiya ya dai duba shi ko idan na da ni zai duba shi ya san mara lafiya to sallama tana da wajibi ko kai mutum sannu ko salamu alaikum to za ka iya sauke mana kawai yana ɗaya ya yi da shi wani jinsi na kwaya kuna ko ya tafi ko yana ban ɗaki yana wannan ce bai halatta ba a muskuli ba ya yi sallama ko da ba ka yi shara.
a to tambayar da yake game da wuraren da a satin da ya wuce an karanta ko a wani karatu ne can ko mun karanta wuraren da ake ganin ba sai kayo mutum sallama ba mutum yana cin abinci musamman lokacin da ya ɗauko abincin ya sa a bakinsa yi masa sallama ya yi ƙoƙarin amsa zai iya sarkewa kamar mai karatun alkur'ani duk da dai maganganun da malamai suka yi akai sai ya tambaya mara lafiya ne jikin nasa ya danyi nauyi ka zo duba shi to shin zaka yi masa sallama in har zaka ce masa sannu ya yi ishara ko ya daga ko ya dan motsa baki ai ba zai hana kai masa sallama ba zaka zaka yi masa sallama sai dai baka sa ran ya daga murya sosai saboda yanayin da yake ciki ko da dai ganewa ya ce ka shigo din da kai sallama yayi ishara shikenan amma ba za ka ƙi masa sallama ba saboda ka san kawai ba ba lalle iya amsa ba za ka yi sallama kila ma ka samu majinyaci yana cikin ɗakin tare da shi a kaga za ka yi wa sallama majinyacin shi zai iya amsa mai masa jinya din da haka ala iya halin ko da yana kwance ka zo duba shi za ka yi tunda za ka ce masa Allah ya sauke kaza kaza kuma zai dinga haka ko ya dinga ɗaga hannu to sallama ma za ka yi masa in yi ishara ya nuna cewa ya ji ka yi sallama kuma ya mayan maka. Allahu ta'ala alam. na'am wa alaikum salam na'am na'am na'am gaskiya ne akwai maganar da malamai suka kawo na fiqhu da akwai ai dai yana cikin tsoron ai al-khawf aka ce da aka shi ma wannan ya shiga layin tsoro eh ya shiga cikin ma layin tsoro eh insha Allah wa alaikum salam mata to mata malamai sun ce ana iya musu sallama inda amnil fitina sun kawo wannan togaciyar inda amnil fitina inda aka amince aka amince ba fitina to zaka iya musu kawai ka zo wucewa su kuma suna tare assalamu alaikum ko sun amsa ko ba su amsa ba ka wuce abinka inda amnul fitina ana yi wa mata sallama domin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam duk yana yi yana yi wa yara kanana yana yi wa mata saboda ka inda amnul fitina inda ake ganin babu wata fitina da za ta kunno kai daga irin wannan to mutum ya ga mata zai iya musu sallama wallahu ta'ala alam na'am su mata a tsakankanin su kware da gaske ya halatta baka nan muka karatun iziya satin da ya wuce yawwa shi yasa kai tambayar ai mun tattauna akan musafaha kuma musafahar ma har muka karanta hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace zunuban mutum ne suke zubewa kamar yanda bushiya take zazzagar da ganyenta a musafaha shi yasa an ka gaisa da annabi sai dai ka cire hannunka saboda dan dade wannan amma wani za ka ga da ka gaisa iyayen yatsun kawai zai rike sai ya janye hannunsa kuskure ne wannan ai wannan musafahar alherin ta yana da yawa zunuban mutum ne suke zubewa kamar yadda ganyen bishiya ke zuzzubowa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce zanuban masu musafa yake zubiya shi za ku dan rike din na ina gajiya ya gida ya iyali ya al'amuran yau da kullun ya rayuwa wannan duk dan rike hannun da kuka yi kuna wannan zanubai suna ta zuba amma ka rike ina kwana lafiya kai ka janye hannunka to kaga iya kila zanubin ka ɗaya biyu ne ya zube kayo kanka bukuli kenan an gane da haka su ma mata a junansu za su iya musafa a da gaske matan su ma inda amnul fitina inda babu wata fitina za su iya yi duk kawai sharaɗin da aka nuna saboda an san wani abu zai iya shigowa shi yasa aka ce inda amnul fitina eh an fahimta inda amnul fitna mata za su yi wa maza sallama maza za su yi wa mata sallama na'am na'am na'am akai to yanzu ai ka ji wa'azin da muka yanzu ka ga kai ma an ayo ai na gama kira na ne ai yanzu kai kuma ya kamata kai ma ka je kai da'awa da makotanku da sauran jama'ar unguwa ku yi abin da ya kamata an gane ko yawwa shikenan ai ni na riga na yana ko jama'a yawwa ni ai na faɗa cewa ya kamata ya wajaba ai to ya ce shi gaskiya akwai masu irin wannan laifukan sai da kayan maye a unguwarsu amma gaskiya ba a magana na ce hashi ya ce hashi na ce to karatun yau ya bi ta kansa shi ma da aka yanzu zai ka je ka fara aiki da karatu daga yau yawon ha ba sun koyar da kai za ka yi ba aiki za ka je ka yi